بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بارك يا مسلمين والسلام عليكم ورحمة الله muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin iyawarsa ya sake nuna muna wannan lokaci wanda muka da wannan masallaci domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda aka saba a kowace shekara a yau ita ce rana ta biyu a wannan wata na ramadana inda muka ga wannan masallaci na sa'ad bin abi waqas radiyallahu anhu a wannan anguwa ta gawon nama cikin birnin sakkwato domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma insha Allah yau za mu fara a farkon suratul kahfi wanda yake wannan sura suratul kahfi za mu ga tana daga cikin surorin da suka sauka a makka don haka ana kiranta makiya in banda akwai aya guda wadda allah madaukin sarki ce wasu na saka zuwa ƙarshe wannan aya wadda yake ta yan madina ce kuma wannan sura tana da aya ɗari da goma ko kuma aya ɗari da goma sha ɗaya bisa ga bambancin riwayoyin kira'o'i kuma wannan sura ta sauka bayan saukar suratul gashiya Allah madaukin sarki ce bismillahir rahmanir rahim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم kamar yadda ya gabata wannan sura ana ce mata suratul kahfi saboda a cikinta akwai bayanin wayannan samarin waɗanda suka yi tsaye cewa sai dai ainihin Allah kawai wanda sakamakon wannan sun yi hijira sun ka shiga wani kogo saboda ambatar bayanin su da wannan sura ta yi sai aka ambace ta suratul kafi Allah madaukin sarki ce alhamdulillah dukan godiya da yabo sun tabbata ga Allah wato kalima alhamdu sifa ce sifantawa ne da abin da ake kyawa wanda yake ya tabbata ga Allah malamai suka ce cencewar da Allah ce alhamdulillah shin ana nufin sanarwa ne aka yi na cewa ana sanar da al'umma cewa godiya ta tabbata ga Allah domin su yi imani cewa godiya ta tabbata ga Allah ko ko yabon Allah ne aka yi ko ko da sanarwar da yabon ne yace akwai fassarori ce amma a fiye da hasalin wani ta yi fa'idantuwa cewa shine magana ta uku cewa an sanar ma wayi cewa Allah godiya ta tabbata gare shi sannan kuma an sanar da su cewa su bi Allah subhanahu wataala to wane ne Allah ya ce allazi anzala ala abdihil kitaba shine wanda ya saukar da qur'ani akan bawansa wane ne bawan Allah ya saukar da alqur'ani shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wa lam yaj'al lahu iwaja Allah bai sanya karkata a cikinsa ba lahu din yana nufin aifihi babu wata karkata a cikin alqur'ani wai mana abin da ake kira iwaja shine ikhlafan sabani ba za ka samu sabani cikin alqur'ani ba au tanaquban ko tanaquli shine tun da walwala baka ba za ka samu cikin wannan cikin alqur'ani ba sai Allah ce qayyiman shi qur'anin miƙaƙe ne Allah ya saukar da shi liyunzira ba'asan shadidan min ladunhu domin yayi gargadi ya tsoratar da wannan littafi wanda ake tsoratarwa sune kafirai ya tsoratar da zuciya ba'asan akwai wata azaba shadida azabar matsananciya min ladunhu ta daga gare shi Allah wai bashiral mu'minin kuma wannan qur'ani Allah ya saukar da shi domin ya bishara ga mu'minai su wane ne mu'minan yace allazina amaluna salihati su ne masu aikata kyawawa ayyuka al'amalu salihu shine aikin da ya hada sharuɗa guda biyu ya zama akwai al-ikhlasi sannan ya zama al-mutaba'a akwai yi don Allah akwai kuma yin daidai da manzon abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar idan aiki ya rasa ɗaya daga cikin wannan sharuɗa guda biyu to wannan aikin ba za a kira sa amalu salihu ba duk wanda yake mai kyau idan baka yi ikhlasi ba na baka yi shi don Allah kadai ba ba amalu salihu bane duk yadda kai ikhlasi kai don Allah kawai idan bai daidai da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar ba to shi ma ba amalu salihu bane menene ake wa su almu'minina bishara anna lahum ajran hasana cewa lalle wata lada kikkiawa ta tabbata a gare su menene lada kikkiawa ita ce aljanna Allah ya ba mu ita Allah ce ma kisina fihi abadan suna masu zama a cikin aljanna din nan har abada idan aka shiga aljanna ba za a fita ba don haka shine gida wanda a permanently wanda ke ba maganan a cira ta daga risha ko maururi don haka duk wani gida wanda duk wani temporary site ko permanent site wanda aka yi duk majazi ne domin za a kai ga lokacin da babu shi don haka gida wanda a permanent shine gida aljanna Allah shigar da mu ya ce wa bashiran lazina qalu ta hazallahu walada kuma alqur'ani Allah ya sauka da shi ne wa yunzira lazina kuma ya saukar da shi domin ya yi gargaɗi ga kafirai allazina su ne wa'annan ƙalubta hazin lahu wanda da wanda suka ce Allah ya rikida na ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا
ma lahum bihi min ilmin wannan magana wadda suke cewa Allah yana da da ba su da ilimi akan ta yahudawa sun ce uzairu dan Allah ne nasara sun ce isa dan Allah ne mushrikan larabawa sun ce mala'iku yayan Allah ne mata to gaba da Allah dungule su yace ma lahum bihi min ilmin ba su da wata masaniya game da wannan magana wala li abaihim haka nan iyayensu alqa'il la wanda ke su ne suka wada wannan magana su kuma suka kwaikwaye su to su ma iyayen nasu ba su da wani ilimi ba su da wata masaniya game da cewa wai Allah yana da dala ce kalima kaburat kalimatun takharuju min afwahihim wannan kalima wadda ke fita daga bakunan su cewa Allah yana da to kaburat wannan magana ta girma wannan ma'ana zunubin ta ya girma wannan magana nauyinta ya girma ma'ana kalima ce mai matukar nauyi kalima ce mai matukar zunubi a ce wai Allah ya rigida Allah ce in ya kuluna ba abinda suke faɗa a wannan magana illa kaziba ƙarya ce kawai suke yi na فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا نعم فلعلك باهي نفسك Allah yake gaya ma manzonsa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kamar dai kai ba shi wannan saka za ka halakar da kanka ala asarin akan sawunsu ai bayan sun juya maka baya sun ki imani in lam yu'minu bi hadha hadisi idan ba su yi imani da wannan alqur'ani ba za ka halakar da kanka asaban saboda bakin ciki wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga wani yanayi ya shiga wani hali kasancewa mutanensa ya yi ta kiran su ga alqur'ani amma kuma suna kaura kai sai annabi ce to za ka halakar da kanka saboda sun sun ki imani domin bakin ciki da damuwa domin kwaɗan da hake akan imanin su wai ma'ana kar ka halakar da kanka karka damu domin sai Allah ce inna ja'il inna ja'alna ma 'ala al-ard inna ja'alna ma 'ala al-ard zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan jurza inna ja'alna ma 'ala al-ard Allah ce hakika mun sai duk abun da abban wannan kasa da dabbobin da tsirran da itatuwan da ƙoramun da gine-ginen Allah ce duka mun sanya su zinatan laha ƙawa ne ado ne kulliya ce ga ita ƙasa ɗin sai ga dabbobi nan suna yau zaban shawa ga tsirrai ga itatuwa ga ƙoramu na gudu ga gine-gine daban-daban masu gwanin ban shawa to duka wannan kulliya ce Allah ya wa ƙasa Allah ya ce mai wannan ne domin mu jarrabe mutane linabluwahum domin mu jarrabe su ay linastabiran nasa domin mu jarrabe mutane nazirina ila zalika muna kallon wannan ayyuhum ahsanu amala a cikin su wane ne yafi kyawun aiki a cikin wannan ƙasa ai ashadu lahu wane ne yafi takatsantsan ga kayan ado nan kayan kulli Allah ya saya ban ƙasa ga itatuwa nan ga tsirrai nan ga dabbobi nan ga gine-gine nan ga kayan ado daban-daban duk wanda ke ado daga ƙasa Allah ce mu wani domin mu jarraba ku mu gani shin cikin kuwa ya fita ka tsantsan shin za ku rungume ta hannu bibbiyu ko ko za ku yi taka tsantsan da ita sai Allah ce wa inna la ja'iluna ma alaiha Allah ce lalle za mu sai duk abun da akan ta sa'idan ƙasa jaraza wadda a ƙasassa busassa wadda ke ba wani tsiri a gare ta juruzan za a ganta ya bisa layin batu wato wani lokaci za a kai sa da kasar za ta kekashe ta bushe ta zan ba ta fitar da komai sai Allah ya أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا
الله تعالى أن أم حسبت شنوي كان زتو أن أصحاب الكهف شيوا سوما بوتا كوغو wayannan algaru fi jawar da suka shiga wani cikin kogo a cikin dutse warraqimi da allon da aka rubuta sunayensu da nasabar su shin kana tsammanin kanu sun kasance min ayatina ajaba suna daga cikin ayoyin mafi ban mamaki shin wannan labarin na su ashabul kahfi da allon da aka rubuta sunayensu da tarihin su shin kana tsammanin shine abu mafi ban mamaki daga cikin ayoyinmu wai ma na tabbata wannan akwai ban mamaki amma ɗaya daga cikin ayyuma akwai abubuwa masu mamaki da yawa wannan ba shine mafi ban mamaki ba akwai abubuwa da suka yi shi ban mamaki wato sanadiyar wannan an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam game da kissar su sai Allah ya saukar da wannan sura ya saukar da wannan ayoyin yana ba da labarin su yace kana tsammanin su ashabul kafi da allon da aka rubuta sunan shine ar-raqim shine mafi ban mamaki cikin ayoyinmu sai Allah ya ce a gaba إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا الله من وجه الفرقة وعنه صلى الله عليه وسلم أذكر كعمة إذ أوى الفتية yayin da wayannan samari suka tattara ilal kahfi zuwa ga wani kogo ilal kahfi zuwa ga wannan kogo din shi alfitiyatu jam'i ne na fata wanda ake kira fata wa huwa shabu shine matashi dan garami yaro ba shi mai fata sai ya zama matashi ya karfin sa ya kai to wannan shi ake kira fata ashabul kamilu wato su wannan samarin sun fita daga garin su suna masu jin tsoro akan kada a lalata musu imani saboda mutanen nasu kafirai wato sai suka tattara ilal kafi zuwa ga wannan kogon wa qalu suka ce rabbana ya ubangijin mu atina min ladunka rahama ka ba mu rahama ta daga gare ka wahayi lana ka kyautata muna ka gyara muna rushidan shirya min amrina daga wannan al'amarin namu ma'ana ka shirya muna wata shirya daga wannan al'amarin namu ma'ana samari ne sun ga ana bautar gumaka wani ana bautar da ba Allah ba sun yi imani da Allah sun ga cewa idan suka zauna a cikin mutanen to su ma za a lalata musu imani don haka suka yi shawara suka ce ya kamata dai gaba ɗaya su gudu su ba wannan gari don haka suka tattara suka kwashi nasu na suka kama hanya suka shiga daji dare na yi babu wurin fakewa sai suka shiga wannan kogon dutse sai Allah ya ci a gaba فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا Allah ce fadaramna ala azanihim sai muka nanake akan kunnuwansu mana muka bugi kunnuwansu ai anamna muka sanya musu kwana suka san masu bacci fil kafi a cikin wannan kogo sinina adada shekaru masu yawa mana kaga wannan Allah ya nuna mana a wannan karcewa kunne shi- kwana zai fara shiga ta kunne sabani da muka dauka don abin da aka dauka mutum yana kwana idanu suke fara kwana a'a gagala ce fadaramna ala azani muka buga kunnuwansu mana muka sanya musu kwana ta kunnuwa mana ta kunne kwana ke fara shiga kafe yana so ya kai ga idanu suka yi kwana a cikin wannan kogon kuma suka zauna sirina adada shekaru masu yawa shekara 300 zuwa 309 kamar yadda zamu gani a nan gaba na'am ثم بأسناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا
Allah ce sun ba'asnahum sannan muka tayar da su ma'ana muka falkar da su daga wannan baccin da suka yi lina alama domin mu sani kaga Allah ce domin su sani Allah dama ya riga ya sani ma'ana ilimi na bayyane ma'ana a bayyana ma al'umma su gano cewa ayyul hizbaini cikin kungiyoyin biyu wane ne su ahasa ya fi kiyayewa limalabi su ga zaman da suka yi amada wato tsawon lokacin da suka yi saboda an samu mutane sun kasu kashi biyu wasu na cewa sun zauna shekara kaza wasu sun ce sun zauna shekara kaza to Allah ce mun tayar da su ne domin a gano cewa cikin kungiyoyin nan biyu wace kungiya ce ta fi kiyaye tsawon zaman sa cikin wannan kogo din na نحن نقص عليك نبأهم بالحق na إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى na Allah madaukin sarki ce nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqqi mu muna karanta maka labarin su da gaskiya innahum su wa'annan fa fitiyatun wasu samari ne haka zo da suna kira fitiyatun wasu samari ne su wannan samarin amanu bi rabbin sun imani da ubangijin su Allah ce wajidnahum huda sai muka kara musu shari'a sanadiyar imanin da suka yi sai Allah ya kara musu shari'a na وربطنا على قلوبهم إذ قاموا وقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها na لقد قلنا إذا شططا Allah ce wa rabatna ala qulubihim muka daure zukatansu wai bi mana qawainahum ala qawlil haqqi muka karfafa su akan faɗar gaskiya domin a ce shugaba azzalumi ka faɗi gaskiya gaba gare shi to abu ne sai karfin zuciya to Allah don haka Allah ce wa rabatna ala qulubihim muka daure zukatansu bana muka karfafa su isqamu lokacin da suka yi tsaye bai ne dai malikin gaba ga sarkin su wannan sarkin wa kad amarahum bi sujudi al-azlam ya ce awa guma ka sujuda sarki ya tara su. ya ce ga gunki na a mai sujuda suka suka ta tsaye wa qalu suka ce rabbuna rabbus samawati wal ardi mu kam ubangijin mu ubangijin samai da kasa ba wayannan guma kan ba lan nad'u min dunihi ilahan ba za mu bauta ma wani abin bauta min dunihi ko ma bayansa ba wani abun bauta wanda za mu bauta ba wanda za mu kira sai Allah gaba ga sarki suka ce la karqul na idan shar lalle idan muka bauta ma wani wanda ba Allah ba mun faɗi magana wadda ta wuce wuri ta kwaikwaye a cikin kafirci ka ce wani abin bauta ne wanda ba Allah ba ka faɗi wannan to lalle ka faɗi magana wadda yake za shaɗaɗin wadda yake ta kwaikwaye fil kuma a cikin kafirci ma'ana idan muka bauta ma wani abin bauta wanda ba Allah ba bisa ka kaddara to lalle mun kirkiri ƙarya mun faɗi magana wadda yake ta kai mutuka da zalunci na
هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا suka ce ha'ula e qaumuna wannan mutanenmu ne fa wayannan mutanen namu ittakhadhu min dunihi ana sun rike wasu abin bauta koma bayan Allah suna da wasu alloli daban wanda suke bautawa ba Allah wal laula ya'tuna alaihim bi sultanin mubin bayyin mista ba za su duro da hujja wadda an bayyana na akan bautar wani da ba Allah ba ai sa su kawo hujja kawai za su ce mu bauta wani wanda ba Allah ba ko ba hujja akan wannan mista ba za su kawo hujja ba Allah ce wa man azlam ai la ahada azlam babu wanda ya zalunci min maniftara Allah ya kaza wanda ke kira wa Allah kariya idan mutum ya kirkira wa Allah kariya ce Allah ya ce alhali Allah bai ce ba Allah madaukakin sarki ce babu wanda ya shi zalunci sai dai a zo ka faɗa da ka faɗa shi amma da a ce mushi shi zalunci ba za a wuce shi ka faɗan ma Allah abinda bai faɗa ba ko ka jingina masa abinda bai jingina wa kansa ba shi ne mai manufar Allah kaziba wanda kirkira wa Allah ƙarya ya jingina wa Allah abokin tarayya ce ga wani wanda ke bauta wanda ba Allah ba ga wani wanda ke aiki irin aikin Allah to wanda ya faɗi irin wannan magana suka ce babu wanda ya shi zalunci wa man azlamu mimman iftara ala Allah kaziba babu wane ne ya fi zalunci ga wannan da ya kirkira wa Allah ƙarya ma'ana wanda ya kirkira wa Allah ƙarya yake Allah na da wani abokin tarayya yake akwai wani yana aiki irin Allah shin akwai wanda ya fi zalunci amsa babu sai Allah ya ci gaba وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمة ويهيئ لكم من أمركم مرفقا na'am wa idhi tazaltumuhu idan za ku nisance su ku kaurace musu wa ma ya'buduna da duk abin da suke bauta illa Allah zan kuna bautar Allah kadai suka ce to fa awu ilal kafi ku tattara zuwa ga wancan kogon idan kuka game wa nako na kuka buggari kuka koma daji kuka shige wannan kogon yanshur lakum rabbukum min rahmati Allah zai watsa muku rahmatsa wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa kuma ya tanada muku sauki daga rayuwar taku na al'amarin naku duka al'amarin ku Allah zai sauka mishi Mana wannan yana karantar da mu a duk lokacin da ka dauki kayan ka gaba ɗaya ka kai su wajen Allah mana ka koma ga Allah gaba ɗaya to gaba ɗaya al'amarin ka Allah zai tanada ma zai shirya maka sauki ga wannan al'amari don haka mirfaqa bi kasarin mimi ko mirfaqa awa mimun kasara awa fa'un fata akwai aka sai haka wata kira'a wa yuhayyi lakum min amrikum marfiqan bil akasi kenan bi fatay mimi wa kasal fa'i duka da yana min matar tafiquna bihi idan an karanta da wannan abunda kuke samun sauki daga shi na abinci na karin kumallo da kalaci duka Allah zai sauka muku so yanzu kuna samun cikin sauki sai Allah ya ci وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقربهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا to مرشدا yanzu sun tattara sun shige kogo cikin daji kuma dama Allah ke fadarar na ala azanin kwana dauke su Allah ce watar shamsa iza tala kana ganin rana a lokacin da ta kullo tazawaru ko tazawaru tana karkata an kafirin daga kogon nasu za ta shima nahiyar wato lokacin da ranar ta fito za ta bi daman kogon nasu sai ya zama hasken yana dan bugun hasken rana din wa iza garuba lokacin da ta fadi ta kare dohon za ta shima za ta bar su bangaren hagu mana lokacin za ta fadi suna hagu gare ta sadda za ta fito za ta dan fito dama gare su haske yana dan shafar su ai ta tarko tana kyale su ta jawizu anhum sai ta tsallake su fala su sibu gulbata ta gaba ɗaya babu yadda zagayen ranar zai same su wahum fi fajatin minhu su suna cikin wani wuri mai yalwa wani wuri mai faɗi na wannan kogon wato a cikin kogon akwai wani wuri wanda yake mai faɗi wanda yake da yalwa suna nan wurin nan kwance don haka bar dori wani sina sai iska da ƙarshe iska yana ɗan bugun akwai inda iska ke ɗan shiga kogo yana ɗan bugun su Allah ce zalika to wannan abin wanda aka ambata mutum ya shige cikin kogo ya kwanta kwana ya ɗauke shekaru masu yawa kuma iska yana nan yana shiga yana bugunsa sannan jikinsa bai canza ba min ayatin yana daga cikin ayoyin Allah yana daga cikin dalilan kudurar Allah to haka Allah ce man yahdillah man yahdillah duk wanda Allah shiryar fa huwa al shine shiryayye wa man yudlil duk wanda Allah ya batar falan tajid lahu waliyan murshida ba za ka samu masa wani wali wani majibinci murshidan wanda ke shirya da shi Allah ka shirya da mu وتحسبهم أيقاظا وهم رقود نعم ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال آه.
وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد نعم لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملت منهم رعبا
Allah ce idan da za ka riƙa wannan kogon inda suke wata sabon kana tsammanin su laura ya da za ka ganin su za ka tsammanin su a ikazan falke suke ai muntabirina falke suke li anna ayyunun munfatiha domin idanun su bude suke kamar irin wanga da aka cewa kwanan zomo ta ce wani kwanan zomo yake ga mutum yana kwana ta hasari amma idanun mutum suna kallon ka to haka da za ka samu dai ka wannan kogon har yanzu fa ko yanzu din da za ka samu dai ka kogon haka za ka gan su za ka yi tsammanin farke suke wahum rukudu alhali kwana suke yi Allah ce wa nuqallibuhum zata al-yamin wa zata shimal muna jijjiya su dama da hagu ka san dama kwanci duk wanda kwanta ya kwana akwai dan lokacin da ke juyawa to su Allah ya riga ya samu sannan kwanan don haka Allah ce mu ke juya su su juya dama su juya hagu saboda me ne Allah ta kula arzuhum don kada kasar ki daman su domin da za su kwanta ɗaya shiya guda wajen shekara ɗari ko ɗari ko da tara ba su juya ba to lalle dole kasar ta ci abin to sai Allah ce mu ka jirkita su wa kalbuhum basidun zira'ihi shi kuma karen su ya shimfe da kafafuwansa bil wasidi ga dangar makofa wannan kogo akwai kare tare da su kamar da malamai suka ambata da wannan samarin suka ta suka mahaya sun samu wani makiyayi bakin gari shi ma ya tambaye suka ce ga abin da suka yi ce to shi ma ya tare da shi za'ana to yana da kare sai kare ya bi su su yi kokarin su kori kare da kare ya kiya don haka kare yana daga cikin karnan aljanna shi ma zai shiga aljanna eh akwai dabbobin da za su shiga to wannan kare yana cikin dabbobin da za su shiga aljanna to karen ya zo ya kwanta bakin nan garma kun san irin kwancin nan da kare suka yi ya dan kwanta yana kallon waje kamar dai jiran tsaye kai wani abu ya taso ya zabura ya kai masa to shi ne mana ba su da zira'i bil wasili yace la wasala shi ma ana jirkita shi wanda ake jirkita su shi ma in ka gane zaka dauka farke shi ma kwana yake yace la wasala ta alaihim da zaka le leka su la wallaita min firar wallahi da ka juya da gudu saboda tashi hankali da hikita ka zo kana leka ka kare haka kamar zabura zai ya kama ka wallahi zaka juya da gudu la wallaita minhum firara yace wala muni'ita minhum ru'ba da ka cika da tsoro saboda daga gare su mulli'ita akwai kira'a wala mulli'ita da wala mun shadda da an cika ka ruba da tsoro minhum gare su ko kuma tabihi wala mulli'ita minhum ru'ba da ka cika da tsoro na saboda ganin su din sai Allah ya وكذلك بأثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أهلكم بورككم هذه إلى المدينة فلينظر فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا Allah ce to waka zale kamar haka ai kama fa Allah bai ma zakarna kamar da muka aiwatar musu abinda aka ambata na ainihin jirkita su za ta yamin za ta shimal ga sunan suna bacci to haka muka tayar da su aikalna muka falkar da su liyatasa'alu domin su yi tambaya bainahu tsakaninsu su ma'ana don su tambayi junansu an halihin wa muddatil husin tambayi junansu halin su da tsawon dadewar da suka yi a cikin wannan kogon dukin sun falka qala qailun minhum sai wani mai cewa ya ce daga cikin su kam labistu tun yaushe kuka zauna anan shin wai wai tun yaushe muke nan suna tambayar juna tun yaushe muke nan wai ƙalu suka ce da dusna yau mana abu bala yau ce ai mun zauna yi ne ɗaya ko kuma wani bangare yi ne oli da a ce yi ne ɗaya kai ban ma yi da kai yi ne ba saboda me suka wata wannan li'annahum dahalul kafa ila rushan sadda sun ka shiga kogon lokacin da rana za ta kullo wa ba so inda wa bu iso inda gurbi aka tada su lokacin da rana ta faɗi kaga sun dauka yi ne guda ne ko ma abin bai kai ni ba fazannu annahu ghurubu yawmi duni so yi tsammanin faduwar rana ne na ran da sun ka shiga inna to haka suka ce yawman au babu yawm to da ƙarshe dai suka duba yanayin su suka kai gabon ga ya fi karfi ne daya qalu suka ce rabbukum a'lam bima labistum sun mai da ilimi ga Allah suka ce kai ubangijin ku da shine mafi sani ga zaman da kuka yi nan ko nawa kuka yi Allah shine masani don haka yanzu kawai dai don mu aje wannan garrama cewa tun yaushe muka nawa a yi ne guda ko bai kai ni ba sauran mu aje wannan yanzu fa ba asu ahadikum bi warqikum hada ko bi warqikum hada bi warqikum ka daura wannan ran warqikum ko kai mata kasara bi warqikum ko aika ɗayan ku da wannan azufar taku ila almadin zuwa zuwa cikin gari saboda cikin daji na bakin daji na suka shiga wannan kowa to yanzu sun halka kaga dole ga ka'ida duk wanda ya kwanta ya kwana ko da yin nagura dole ko da ka warka da bukatar abinci to don haka yanzu dai duk mu aje wannan azurfa ga taku mu samu daya ya je can gari ya so muna abinci fal yanzur idan ya zo ya duba ayyuha askad aman wani abinci ne ya fi tsarki don ka ai muna kwashe kwashe duk abincin da aka samu la'alla kila suna nuna a samu abinci wanda yake babu yanka a ciki tunda masu yankan mushirkai na ka musu mushe su ci la'alla suna nuna da abinci mai kyau wanda bai da matsala a cikinsa ai ku duba wane ne yafi tsalki daga cikin abincin gari wai a halla wane ne yafi zama hal ba na dai a samu su wanda a hal ka a samu su wanda ba halal ba don haka faliya a cikin bai rizkin minhu idan ya bincika ya gano abin da abincin da fi zama halal ya zo muku bai rizkin minu da abin da za ku ci daga wannan abincin shi ne rizku dama rizku abin da za ka ci ne rizku kuma ga shawara wali ya talattaf ya dan sassauta wa dan tausasa kai ya fito gaba gadi saboda mai ai gudu sun kai ko mai su ake yi don haka ya dan lallaba ya dan kai dai inda ka sai abinci dai dan samu abinci dai so musu a sirce ba tare da an gane ba don haka wala shi ran nabi kuma hada kar ku yadda kowa ya sanin saboda ni sun san cewa inda an ka san da su to akwai matsala tsammanin suke sarkin nan nan ba sai ita sarakuna bayan sa na إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا abin da yasa muka ce na yi boye boye ka a gane innahum suwa in yazharu alaikum idan suka rinjaya kanku suka gano ku to yarjumu ku jehe ku za su yi jehe ku za a yi hanku mutu ko kuma aw yu'idu ku fi millatin ko su mai da ku a cikin addinin su walan tuflihu idan abada idan ko har kuka koma addinin nasu to ba za ku rabbanta ba har abada kana musulmi ka koma kafiri to wallahi har abada ba za ka samu rabu don haka kai da zaka tafi to kai kaffa kaffa kai taka tsantsan kar ka yadda a san da mu na'am وكذلك أأثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا نعم Allah ce ka zalika to kamar haka ai kama ba asnahun kamar yadda muka tayar da su daga wannan kwanan a asarna alaihim muka linkayar da mutanen su inda suke muka linkayar da mu'minai su duk wanda ya taka zai kafa kafa dole a gane shekara ɗari uku komi ya canza sutur da jikinsu ba irin su ce ake yayi ba kudin da ya zo da su wajen sai abinci ba su ake yayi ba yanzu da a ce a najeriya mutum ya zauna tun lokacin shagari kawai sai yanzu ya dawo sai zo da kudin da ake kashe a wancan lokacin ya zo ga mai abinci ce ba da abinci kage yanzu wasu yara ba su ko san kuɗin ba ba san makanin su ba tunda da buhari yanzu ta canza to kama haka ne komi ya canza to kaga duk wanda ya zo da kuɗin da ake kashi lokacin ta gane shugaban kasa ya zo yanzu da su ga mai abinci ce ba da abinci to za a ɗauke shi mahaukaci to kaga nan bincike zai bincike a gano shi shi wani iri na to don haka sun zo da kuɗaɗe wanda ba su ake kashi ba abubuwa sun canza yanayin mutanen ba su ba yana dan kafa kafa yana boye boye duk dai sai da tabbayyana Allah ce a asarna alaihim muka linkayar da mutanen su da mu'minai a kansu li ya'lamu don su san anna wa'adallahi haqqun Allah ya wanda ne domin su san cewa alƙawarin Allah gaskiya ne duk wanda ya samu ta kwana shekara 300 yana kwana ko 309 sannan ya falka yanzu to an san mai iya tayar da mutum wai shine liya alamu anna wa'ada Allah kun alƙawli Allah na tashar kiyama gaskiya ne saboda wanda adda ikon sanya musu kwana irin wannan mudda mai tsawo ba abinci mai iko ne kai rayar da mutum kuma domin su sani wa anna sa'ata la raiba fiha cewa alkiyama babu tantama a cikin ta ba shakka a cikin ta iz yatanaza'una bainahum amrahum yayin da su musulmin mutanen wannan garin mutanen wannan lokacin ko da mumine da kafirai suke jayayyar al'amarinsu tsakaninsu wato ga al'amarin wayannan samarin mana yanzu abin ya koma gardama wanda su ce kaza za mu yi da su wanda su ce kaza za mu yi da su don haka suna shawara fil bina haulahum shin za a zo a yi gina zagaye su saboda abin da malamai suka ambata a lokacin da ya zo sai abincin ana ta kora ta duk inda ya bada kudin sai kai kudi ba da kudi ba wanga an sa duba wanga an sa duba can an ga sabka ya wanga kudi tun zamanin sarki wani cewa sarkin nan da ya kore sun da shi mota mu maka ashe ko da suka tashi sarki Allah ya halaka shi garin gaba da an musulunta musulunci ake yi don haka yanzu dole a yi bayani ina suka samu wannan kuɗin to shi ne dai kamar da malamai masu rubuta din ka ambata cewa har ana magana da su suka ce ai su yan garin ne kaza kaza ai ga yadda aka yi ga yadda aka yi ga yadda aka yi can aka samu tsawon shekaru ne ina labarin wasu samari zamanin sarki ne wanda sun ka bagari domin kasu bauta ma gumaka to haka da aka ce to yanzu tun da haka ne bari a zo a ga inda suke don haka ya dai tau da abincin an ta san ma kogon da yan wan suke sai ce to ku dan dakata har in zo in sanar da su saboda me saboda ba a zuwa ɗaya amka mutum ba a sanar da shi ba don haka yana zuwa ya gaya ma yan uwan ga abin da ke faruwa fa to gudun kada su zama wata fitina ga mutane kila kama bautar su kuma dauke su da wani matsayi suka ce to abin da ya kamata kawai roki Allah ya shirya ku ba wai yanzu su fito su koma wata rayuwa ba to wanda ya shekara sama da ɗari uku wace rayuwa zai cikin mutanen wannan lokacin mina na zai rangin daɗi haka dai amma da zan su shigo cikin mutane abin su zama wata matsala ga mutane kila wasu ɗauke su ma abin bauta to bari su roki Allah dai ma ya shirya su su dai ya zama su tsaye huta to shi ne suka yi addu'a suka nan da wani Allah ya shirya su har da karan nasu masu jira a zo a ba su dama suka yi ta jira ba su gama da ko da suka zo dai suka gan sunan mutum to shi na suke jayayya wa qalu su kafirai suka ce ibnu alaihim bunyana ku yi gina gehen su akan su ku sa wata katanga wadda za ta sha makance ya zama dai ba a ganin su a yi gina bakin kogon ya zama ba mai shiga wurin balle ya gana su rabbuhum alam bi ubangiji shine masani game da su shine yafi sani game da al'amarin su to qala allazina galabu ala amri su kuma inda suka rinja akan al'amarin su wato su ne akan al'amarin samari wato su ne mu'minai masu imani suka ce a'a ba haka za a yi ba lanattakhizanna alaihim masjidan za mu rike masallaci nan gefen su alaihim ne na nufin haurawa za mu zo nan gefen ko mu gina masallaci mu kama bautar Allah ne yusalla fihi wanda ake zalla ciki yace kuma an aikata wannan an zo bakin kofa wannan kogon aka gina masallaci ya zama wurin ibada na سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا
to su masu jayayya tsakanin kafirai da musulmai a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya kuluna suna cewa salasatu mutum uku ne rabi'uhum kalbun kare su shine na hudu wai ya kuluna wasu kuma suna cewa khamsatu su biyar ne sadisun kalbun kare su shine na shida wal qawlan duka maganganun ga guda biyu din nasar na jaranan nasar na jarana ne wasu suka ce su uku ne kare shine na hudu wasu suka ce su biyar ne kare shine na shida don haka Allah ce rajaman bil gaibi wannan duka jifa cikin kumshi ne suke zabi ka dage ne suke ba tabbas gari ba ya zannan fil gaibi ce anu wato suna zato ne kawai wannan rajaman bil gaibi rajaman bil kaulaini ya koma ga wannan maganganun guda biyu gaba dai duka rajaman bil gaibi duka zabi ka dage ne suke waya quluna su ko mu'mine suna cewa sab'atu ay samarin su bakwai ne wa saminuhum kalbuhum karin su shine ta takwas din su to wannan kaga Allah bai ce masa rajamun bil gaibi ba shi bai ce zabi ka dage bane don haka tunda Allah bai ce ma wannan zabi ka dage ba dalilun ala annahu mardiyun wa sahih dalili ne wanda ke nuna wannan magana an yarda da ita ko magana ce ingantatta cewa dai su bakwai ne kaje shine na safa Allah ce manzon sallallahu alaihi wasallam kulka ce rabbi ubangiji na a alamu bi iddatin shine masani mafi sani game da yawan su ko su nawa ne Allah ya shi ya sani ma ya alamuhum illa qalil ba wanda ya san adadin su sai yan kadan daga cikin mutane mana mutane yan kadan ne Allah ya san da yawan su Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu ce ana min alqalil ce wanda Allah ce illa qalilun sai yan kadan yace ni ina cikin yan kadan da Allah ya san sun kasan su don haka ya ce su bakwai ne kare shi ne safa Allah ce manzon safa la to mari fiye kada kai jayayya game da al'amarin su wala illa mira an zahir sai jayayya gardama wanda an bayyana na shine kai bayanin abun da Allah ya saukar dan maka wala tastafti fihim minhu abada kada ka nemi fatawa fihim a cikin su ashabul kafi din minhum daga cikin zuwan kitab yahuda karka nemi fatawar adam kowa karka nemi wani ba yahude wani ahlul kitabi ya baka fatawa game da su wane ne ashabul kafi su wane ne su nawa ne ya zama su ne aka yi wasu alahu alu makkata to mutanen makka kafin wannan ayin sauka sun tambayi shi annabi sallallahu alaihi wasallama an khabari ahlul kahfi suka ce to ba mu labarin su an ce ai wasu ahlul kahfi ba mu labarin su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce o ko birukum bihi gana gobe zan ba ku labari amma sai manzo Allah shede ya mantar da shi bai ce insha Allah wanda yake kaida ce ta magana in kace zan yi kaza to kace insha Allah to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shede ya mantar da shi bai ce insha Allah ba sai Allah ya saukar da wannan wala taqulanna min shay'in ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا wala da kulan da lishayin karkace saboda wani abu kace ni fa'ilun zalika kadan gobe zan aikata wannan cewa gadan ba wai ana nufin gobe ba kamar yanzu ce gobe juma'a a'a fi ma yustaqbal min zamani abinda aka fuskanta zuwa ga zamani kar ma kace duk da bayan minti guda kake ce bayan minti guda shida da minti da zan aikata kaza ko shida da minti da zan aikata kaza ko bayan magariba ko bayan isha ko da jiji ko gobe da sai ko jibi ko gata ko citta ko ba'i to karka ce za a aikata wani abu illa ayin sha Allah sai dai ka ce in Allah ya so mana duk abin da za ka ce zai yi kaza ka ce in sha Allah don haka wasu rabbaka ka tuna ubangi ka ambaci ubangijinka wai mana ka ce in sha Allah idza nasita idan kan manta a lokacin da kace zai yi abu kaza gobe sai kan manta baka ce in sha Allah ba sai ka tuna ce in sha Allah nan take wa kulka ce asa ayi hadiyani rabbi ka ce musu ina sa ran ubangiji na ya shiryar da ni li aqraba min haza ga wani abu mafi kusanci daga wannan wanda ke tabbatar da annabtakata wai ma'ana suna son ya ba su labarin ashabul kafi domin ya zama hujja akan zaman sa annabi Allah ce to kace akwai yiwa ina sa ran ina tsammanin ubangiji na ya bani wani abu wanda ba labarin ahlul kafi ba wanda zai shi zama kusa ga tabbatar da annun sakata ya zama shari'a kuma kuma Allah madaukakin sarki ya aikata wannan da yake da lokaci yana harara mutum da insha Allah nan za mu tsaya dan Allah so gobe za mu dora daga zaman da suka yi a cikin kogon har zai zuwa karshen labarin su fatar abin da ba karanta daidai Allah ya ba nan daidai kurakurai Allah shi yafe wa'anda suka tsaye gudunmuwar su a wajen tafiyar da wannan tafsiri tun daga ainihin ayata masallacin da ake ciki da samar da kayan sauti da masu ɗauka suna yadawa da ku da kuka zauna kuna saurare da mu masu karantawa muna fatan duka Allah madaukin sarki ya tara mu a cikin ramar baki daya da wannan da cikin harkar lawo da hamdika sharra la ilaha illa